أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله قراتم نولى للتافي ندالية زامو دورا دقا إند مكفأة har yanzu dai za mu za mu tashi shafi na goma sha hudu kuma har yanzu shi malam medaliya yana magana game da abin da ya shafi alkiyama wayaralla masi'u bihi mujazatil ula amilu fa yaqra'u sinnahu mimma abadi wayaral masi'u al masi'u wanda ya aiki mummuna wayara zai ga mujazatil ula sakamakon mutanen da amilu suka yi aiki mai kyau bihi a ranar alkiyama zai ga waɗanda suka yi aiki mai kyau zai ga sakamakon da aka musu fa ya ƙara usinnahu sai ya ƙwanƙwasa haƙwaransa min ma'abadi saboda nadama bihi a wannan raini ne na alkiyama almusi'u wanda ya muna na aiki ya abubuwa marasa kyau wayara zai ga mujazatal ula sakamako al'ula na waɗanda ula dinnan tana da ma'anar Allah zina ne ula mutanen da amilu suka yi aiki mai kyau fa ya qara'u sinnahu sai ya kwankwasa hakwaransa min ma'abari saboda nadama daman balarabe kamar yadda mu ne muke cewa ya ciji hakwari ya ciza hakwari to su yara ba su da cewa kwankwasa hakwari idan mutum ya abu mai nadama sai ya dauki yatsunsa sai ya kwankwasa hakwaransa to balarabe in ya ce ƙara a nahu ya ƙwanƙwasa hakwaransa mana nafin yana tsananin nadamar abin da ya yi min ma'abadi saboda nadama wanna su baina mufaddalin wa mujallalin afwin wa shilbun fil jahimi muharradi wanna su su mutane a ranar alkiyama baina mufaddalin tsakanin mutumin da aka fifita shi wa mujallalin da kuma wanda falalar Allah ta lullube shi. Alkiyama kuma mutanen da falalar Allah ita ce take kai su ga rahama, shi ne wannan su mutane baina mufaddalin tsakanin waɗanda aka fifita su, wa mujallalin da wanda kuma afuwar Allah ta lullube su, shi ne wa mujallalin da wanda aka lullube shi afuwan da afuwar Allah. Wa shirwin akwai kuma wata gaba muharradi wacce take nuna fil jahimi a cikin wutar jahimu a cikin wuta wannan ya kasa maka kenan anan mutane kala uku ne akwai wanda falalar Allah ce za ta kai sa aljanna akwai kuma wanda shi mujallalin ne Allah ne zai lullube shi da afuwarsa Allah zai kira shi wani a duniya kayi laifi iri kaza iri kaza da iri kaza eh haka ne Allah nayi sai an gaba lissafa masa ya ce to an yafe masa akwai kuma wanda kawai in ya je shi gaba ɗaya kwandam ne kawai da ya tafi kawai wuta zai tafi shi ne mutane kala uku wannan su su mutane baina mufaddalin akwai wanda falala Allah ta ta kai shi aljanna wa mujallalin afwan akwai kuma wanda afwar Allah ne za ta lallabe shi yayi munanan ayyukan da ya kamata ya je wuta sai an tabbata masa ya ce to an yafe masa wa shirwin akwai kuma wata gaba shiru shine gaba amma ya lissa ya in an aka ce gaba a wuta to ana nufin mutum ne zai shiga wuta kenan wa shirwin da wata gaba muharradi wacce take mai nuna e harrada ya nuna muharradi wacce take mai nuna kaga in aka ce abu ya nuna to hira aka dora shi kenan a wuta fil jahimi a wutar jahimi a da za a kona shi kenan yace wal birru yagmiruhu يغمر كل بر مقبت والحزن يغشى كل حزن سجد والحزن والبر يغمر كل بر مقبت والحزن يغشى كل حزن سجد سجد yace wal birru shi aiki ne na alkhairi yagmuru zai lulluɓa kulla barrin dukkanin wani mutum na nagarci mukhbitin mai kaskantar da kai zuwa ga Allah wal huznu shi kuma bakin ciki ya gasha zai lullaba kulla hazni dukkan mutum mai taurin kai sujudidi mai munguwar zuciya yana daga cikin abubuwan da yake sawa daliya suke zama mai wahala saboda irin wannan wal birru aiki na alkhairi ya gamuru zai lullaba kulla barrin dukkan mutum managarci in an ce albirru aikin alkhairi in an ce barru kuma mutum managarci shine wal birru aikin kirki ya gamuru zai lullaba kulla barrin dukkan mutum managarci makhbitin mai gaskantar da shi kai ga Allah wal huznu shi kuma bakin ciki ya gasha zai saukarwa ko zai zakkewa kulla haznin dukkan mutum mai taurin kai in an ce alhuznu ana nufin taurin wannan bakin ciki ko damuwa alhuznu damuwa ko bakin ciki in an ce haznu kuma da fatahar ha ɗarami din haznu shine kamar mutum mai taurin kai abin da ake nufi da haznu shine kamar guri mai tauri mai tsandauri irin guri mai taurin nan to saboda haka in aluga aka ce haznu aka danganta ta zuwa ga mutum ana nufin mutum mai taurin kai wanda baya jin shawara to wal huznu shi bakin ciki ya ga sha zai zakke wa kulla hazni dukkan wani mutum mai taurin kai sujididi mai tsaurin kai shi ma sujididin nan shi ma nau'i ne kamar shi ma yana nufin mutum mai taurin kai sujididi mai tsaurin kai shi ma sujididi mai tsaurin kai ko mutumin da yake da mugunta wanda baya son alkhairi yace wal hufratin yudla ilayha ariyan min kulli shay'in ghayr sa'in mu'tadi muqtadi a yace wal hufratin yudla ilayha ariyan min kulli shay'in ghayr sa'in muqtadi wal hufratin sannan fa akwai wani rami yana nufin shi fa dan adam zai mutu za a je abin ne shi wal hufratin akwai wani rami yudla da za a zira mutum ilaiha cikin wannan ramin ariyan min kulli shay'in yana tsiritacce daga dukkan komai in duk abin da ke garin nan nasa ne to an tashi kai shi gari wannan gurin to ariyan za a kai shi za a kai shi matsiraici an kulli shay'in daga dukkanin wannan abubuwan da ya mallaka gaira sa'in sai aikinsa kawai mukutabi wanda ya tanade shi mutum ya je da dukiyarsa da ƴan uwansa da duk jama'a sun suka raka shi to za su dawo ne su bar shi da aikinsa shine wani hufratin akwai wani rami yudla ilaiha da za a zira mutum ciki saboda ina ga yayi amfani da hausa in ka ji ce yudla shine zirawa kamar yadda ake zira guga a rijiya to akwai wanda nau'in kabarin su zira mutum ake yi kamar wanda suke yin kamar lahadu kamar mu nan mun fi yin shakku ne to amma masu yin lahadu in aka kwakwai kasar to zira mutum za a sai a tura shi ciki to shine yudula da za a zira mutum ilaiha cikin wannan ramin ariyan min kulli shay'in yana matsareci an tobe masa komai nasa da ya mallaka gaira sa'ayin sai aikinsa kawai makutali da ya tanada wa muqawilan man la yuqawamu gilzatan wa mahabatan wa azan wa laysa bi mu'tadi wa muqawilan man la yuqawamu gilzatan wa mahabatan wa azam wa laysa bi muqtadi to bayan an binne mutum a kabari wa muqawilan ga wani kuma muqawilan abokin magana shine muqawilan mai yin magana amma abokin magana ne to hira ake da shi ya gari ya kaza ya kaza a'a shine wa muqawilan akwai wani abokin magana man la yuqawamu wanda ba a iya tsayawa a tattauna da shi to kaga yaya abun yake kenan an ce abokin magana kuma wanda ba a iya tsayawa a tattauna da shi to kaga shi kadai zai saka gaba kenan ya ta faɗa shine wa muqawilan da wani abokin tattauna man la yuqawamu wanda ba a iya tsayawa a kace na ce da shi gilzatan saboda tsananin gilzatan saboda tsananin taurinsa gilza shine kamar tauri laukunta fassan galizal qalbi shine gilza saboda kaushin halinsa wa mahabata da tsananin kwarjininsa wa azam da kuma cutarwansa iya ganinsa kawai ya ishi mutum bala'i yau mai raunar mala'ikata la bushire yau mai izinin limujirimi wa ya na hijiran mahajura shine wa mahabatan da kwarjininsa wa azam da kuma cutuwa da ake samu wajen ganinsa wa laisa bi mu'tadi shi kuma ba azzalimi bane yadda kaga ya zo to kai ma haka kai abin da kai shi ka girba shine walaysa bi mu'tadi shi ba mai ba azzalimi bane eh wa muqawilan da wani abokin magana man la yuqawam wanda ba a iya tsayawa aikace na ce da shi gilzatan saboda kaushin halinsa wa mahabatan da kwarjininsa wa azan da kuma cutuwar da ake fuskanta wajen ganinsa walaysa bi mu'tadi shi kuma ba azzalimi bane abin da mutum ya shi ya samu wal yawmi baydin wantibazin bil ara wa faji'i mustaqadin alayhi muhakkadi muhakkidi wal yawmi bayni wantibazin bil ara wa faji'u mustaqadin alayhi muhakkadi wal yawmi bayni sannan akwai wata farana ta rabuwa shine dai ranar mutuwa shine wal yaumi da ranar bainin rabuwa mutum zai mutu zai rabu da ƴan uwansa shine yaumi baini rana ta rabuwa wanti bazi da kuma jefa mutum da za a yi bil ara a cikin sararin daji shine intibazin fana baslahu sai ya jefa shi intibazin shine jefa a jefar da mutum bil ara a sararin daji duk da wani zai ce ai binne mutum ake yi ai in ka kalla kamar jefar da shi din aka yi to me yasa ba za a binne shi a gidansa ba me yasa ba za a binne shi a ɗakinsa ba sai an fita da shi can wani guri shine wanti bazin da jefa shi da za a yi bil ara'a sararin daji wa faji'u mustaqbil da kuma wa faji'u da zuwan amma abin da yake da faji'u shine kamar mufaja'a mutum ya zo kasam ba zato ba zamani shine wa faji'u da zuwan mustaqbil masu karban bashin su kasam sai ga wanda ya cuta ya zo wai a bashi hakinsa alaihi gare shi muhakkidi wanda yake mai tsanantawa saboda duk wanda aka cuce shi a duniya aka je lahira ya zo yana neman hakkinsa to shi fa tasa ta kure masa ne gani yake dan wannan hakkin naka da zaka bashi ya riga da ya gama lissafi da shi zai shiga aljanna kaga ko ba zai saurara maka ba ko mutum ne a ce misali ma ba abinci a gidansa ya gama lissafi yana dan binka yan wasu kuɗaɗe ya zo kuma ya ga akwai kuɗin a gurinka sai ka ce to ai ni ma saboda dalili kaza dalili kaza kai hakuri kaga ba zai saurara maka ba ce a ni fa kaza da ni zai takura ma ballantana kuma aka je lahira mutum tasa ta ƙare ya rasa yadda zai sai tana shauni ya cuce shi bari ya je karɓo wannan hakkin ya haɗa shikenan ya cika tashi ma ya je a masa awu ya ga yara ta kaya to kaga ai ba a saurarawa kenan shine wali yaumi bainin da ranar rabuwa wanti bazin da jefa mutum da za a yi bil ara a a cikin sararin daji shine fa na bazna bil ara kenan wa faji'u mustaqbil da kuma zuwan masu neman bashi faji'u zuwa kabab alaihi gare shi muhakkidi ko masu tsanantawa dagewa za su ce atatau sai an ba su hakkin su wata malmalin wata ba'ulin wata ƙasufin ragamallahu wali rahadihi wal uwadi wata malmulin wata ba'ulin wata ƙasufin ragamallahu wali rahadihi wal uwadi wata malmulin da kuma jujjuyawa da mutum zai shine ta malmulin jujjuyawa a kasa zaune a kasa tsaye a juya can a juya can shine ta malmulin jujjuyawa kaga wannan kamar ma hausa wata ra'ulin da kuma kaskantuwa mutum zai kaskanta wata kasufin da kuma kakkaryewa ragman lahu bisa tilas ɗin mutum wal rahadihi da jama'arsa wal uwali da masu zuwa su gaishe su gaishe shi kaga nan yana magana kamar lokacin da mutum kenan zai mutu wata mulmulin da jujjuyawa mutum ya rasa ina ma yake masa daɗi ya juya can ba daɗi ya juya can ba daɗi wata ba'ulin da kuma kaskantuwa lokacin da mutum zai mutu yakan fuskanci kaskanci shine wata ba'ulin da kaskantuwa wani ma zai yi fitsari da kashi da komai ma duk a cikin sa zai wata tsaffifin da kuma kakkarewa ragaman lahu bisa tilas din mutum dole sai haka ta faru da shi wala rahadihi bisa tilas din jama'ar sa ko yaya ku jama'a suka kai ga sansa to dole sai ya mutu sai haka ta faru wal uwadi bisa tilas din masu zuwa su gaishe shi ko ya za a gaishe shi a zo gaishe shi ayi addu'a wasu ma har a masallacin juma'a ya addu'a ne sarki wane ko gwamna wane ko waye Allah kara masa lafiya Allah ya tashi kafudin sa to wal uwadi da masu gaishe shi masu batilas din sa dole ya tashi ko za ku masa sauka miliyan sa ya mutu an wa'ilin walin warasin walin wa walin ra'isin wa hazinatin sakala wa jazalanin adi an wa'ilin rasin wa walin ra'isin wa hazinatin sakala wa jaslanin adi an wa'ilin an wa'ilin daga wa'ilin abokansa jam'i ne na wale an wa'ilin daga abokansa dole sai sun rabu da shi rasin wanda suke masu tausaya masa wasu ma wai a cewa na bashi da lafiya da Allah sashi a addu'a ko watakila ma dan kawo ɗan kuɗaɗe a haɗa masa bashi da lafiya to an wa'ilin bisa abokansa rasin masu tausayinsa duk inda suka kai ga tausayinsa to ya tafi wa walin da kuma makusantansa su ma duk inda suka kai ga sansa sai ya mutu rasil wanda su ne magadansa shine rasil alwaris kenan an ce alwaris magaji rasil jam'i su ne na masu gado wa hazinatin da kuma bakin ciki sakla na mai wabin ɗa, sakla na mai wabin ɗa, shi ne sakla shi ne mai wabin ɗa, wanda ɗanta ma guda ɗaya ne, matar da ɗanta guda ɗaya ne ya kake ga yadda take tsananin son sai ta mutu, to duk mutumin da ya mutu, to sai an samu wasu shi mutuwarsa sakla ne su a gurinsu, shi kaɗai ne watakila mai tausayinsu. to yanzu ya mutu ko kuma shi kadai ne zai dafa abinci ce a kaiwa ne ya mutu ko kuma shi kadai ne in wata rigima ta taso musu za a ci aje a nemo wane to wasakla da kuma wabin da wajazna ne da kuma masu farin ciki adi makiyansa dole in mutum ya mutu sai an samu nan akwai wanda da ya mutu za su ce da ban mun gaya masa kai wani ma in ka mutu sai ce dan ka zage shi ne ce wane ya wane ya mun kaza ne shi yasa ya mutu a yau din nan ka mutu wani zai ce daman ya cika kini bibi ya cika karambani ya cika kaza wa ya gaya masa ana rigima da suwa na suwa ne shine waje zalanin da kuma masu farin ciki adi wanda suke makiya duk wanda ya mutu a duniya sai an samu waɗannan mutane guda uku an wa'ilin rafi za a samu abokansa masu tausaya masa duk inda mutum ya kai ga lalacewa in ya mutu akwai wanda za su yi bakin ciki saboda su abokansa ne masu tausaya masa wa walin akwai kuma makwasantansa ra'isin masu gadansa kaji mutum biyu wa hazinatin sakala akwai kuma masu bakin ciki irin bakin cikin da mai wabin ɗa take matar da ɗanta guda ɗaya ne tak ya zo ya mutu to akwai wanda suke bakin ciki irin na wannan daman shi kaɗai yake taimakon su yanzu babu shi ko kuma matarsa ne daman shi kaɗai ya ɗauki nauyinsa duk familin su shine gatanta yanzu ya mutu to sai an samu wanda su bakin cikin su irin na ɗa mace ne mai wabin ɗa kaji nau'i na mutum uku kenan na hudu kuma za a samu jazla ne masu yin farin ciki a makiya ko kai wayan ka mutu ko mun kirkin kai an samu da ya sun yi farin ciki da mutuwa wataƙila ya ce to shi kenan yanzu ne za su yanzu ne za su samu abin da suke so wani ya mutu wa firaqi autanin wa akdanil hawa wa nafa'isin wa hululi badanin jajjadi wa firaki auɗanin sannan kuma duk wanda ya mutu wa firaki da rabuwa da auɗanin gurare da aka saba da su shine jam'i ne na waɗan an ce waɗan guri na zama auɗanin gurare wa firaki da rabuwa da auɗanin guraren zama wa akdanil hawa da kuma abokan soyayya shi yasa can Qur'ani ce wala muttakizai wala muttakizati akdan ko wala muttakizi akdan akdan sune abokai wanda a nasi na Qur'ani a wani siyakin kuma ya kawo su kamar da dadiro wa akdalil hawa da abokai irin na soyayya duk sai ya rabu da su wa nafa'isin da rabuwa da abubuwa masu tsada jam'i ne na nafis nan ce an nafis abubu abu mai tsada nafa'is abubuwa masu tsada na dukiya to wa nafa'isin da rabuwa da abubuwa masu tsada wa hululi batni da sauka a cikin jadjadi ƙasa mai fako shine jadjadi ƙasa mai fako kaga ko daga kalmar ma za ka iya gane cewa shi watakila ƙasar mai tauri ne jadjadi kaji ko a baki jadjadi ƙasa mai fako e wasu raki a wudanin da rabuwa da gurare wa aka dani hawa da abokai na soyayya wa nafa'isin da rabuwa da zababbiyar dukiya mai tsada wa hulul badin da sauka a cikin badalin jijjiri ƙasa mai fako ya gummatan linufusina min furkatin abadiyatin malil abadiyatin lil ma'alif lil muta'awwadi ya gummatan linufusina min furkatin abadiyatin lil ma'alif lil muta'awwadi ya gummatan linufusina bakin ciki ya tabbata ga rayukanmu shine ya gummatan ya girman bakin ciki linufusina ga rayukanmu min furqatin daga irin wannan rabuwa daga duniya abadiyatin kuma rabuwa ce fata har abada lil ma'alifi ga abubuwan da aka saba da su muta'awwadi su ma aka yi sabo da su ko kuma muta'awwadi ake kaiwa da komowa cikin su eh ya gummata ya irin wannan bakin cikin linfusina ga rayukanmu min furkatin daga irin wannan rabuwa abadiyatin ta har abada lil ma'alafi ga abin da aka saba da shi muta'awwadi wanda shi ma an saba da shi ko kuma muta'awwadi wanda ake kaiwa ake komowa zuwa ga wannan gurin shine duniya wallahu alam